من يهده الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah subhanahu ta'ala ya sake haɗa mu muka sake halartar wannan majalisi mai albarka masallacin Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah da yake unguwar 'yan awaki bypass a inda muke karatu a cikin littafin Umdatul Ahkam wanda a yau 19 ga watan Al-Muharram hijira annabi tana 1448 wanda shi ya daidai da hudu ga watan bakwai miladiya dubu biyu da ishirin da shida za mu tashi babu ƙaba'il fawa'id wa tartibiha wannan babu zai ma bayani zai mana bayani akan yadda ya kamata idan sallah ta farin tsarin da za ta sallar farilla ba wannan bane littafin ba ba ko shi bane ka dauko wannan wannan ahkamul janaiz ne ko ba akwai shanin ba to babu qada'il fawaid wa tartibiha babun da yake bayanin yadda zaka biya sallah ta farilla in ta huce ka yayi kamata ka tsara ta sallar farilla ta huce ka la'asar ta huce ka lokacinta ya zo har magarba ta shigo ba kai ba so ya yi kamata ka yi sallar la'asar ɗin za ka fara sannan kai magarba ko ko ya yi kamata a tsara al'amarin wannan ya samo asali ne daga lokacin da aka yi yakin khandak akwai wani yaki da ake ce masa yakin khandak ana ce masa ghazwatul khandaq ko ghazwatul ahzab wanda Allah ya saukar da sura sukutun akan bayanin wannan yakin wanda ake ce mata suratul ahzab yaki ne da wato sojoji na Qurayshawa da abokansu wato sojojin gamayya suka zo Madina suka kewaye Madina suka kewaye Annabi sallallahu alaihi wasallam da musulmai a matsayin cewa sai sun rugurguza musulunci da annabin da kowa a kashe shi babu sauran kuma abin da zai rago na musulunci suka yi shiri ƙurayshawa ƙarƙashin jagorancin Abu Sufyan ya samu wasu larabawan gefen maka da kuma sa bakin munafukai sune yahudawan da suke cikin Madina yahudawan Madina suka taso suka zo maka aka yi mitin din da su cewa tun da su suna cikin madina su su taho su kuma za su ba da baraka ta cikin garin madina ta inda za a zo a mamaye musulmi da musulunci a rugurguza su wanda Allah subhanahu ta'ala ya sanar da annabi sallallahu alaihi wasallam ko suke shirin fitowa suna kan hanyar su zuwa Madina da Allah ya sanar da manzo Allah annabi shawara tare da sahabbansa cewa ga abin da ake ciki Allah ya sanar da ni cewa ga Qurayshawa nan sun taho tare da dandazon sojoji har da wato wasu abokai nasu don su zo su mana wato kewaye su mana wato abin da ake cewa takunkumi saka me ya kamata a yi kowa ya bada shawararsa bayan yakin Uhud aka yi wannan musulmai a lokacin sun jiga ta an yakin Uhud an kashe wajen mutum 70 to ba su da karfin yin yaki a lokacin annabi ya tambayi shawara ya yi kamata a kai kowa ya fara da shawararsa a cikin wanda suka ba da shawara ta karbu akwai babban sahabi Salman al-Farisi Allah yarda da shi sai ce ya Rasulallah ni a garinmu na ƙasar Iran a farisa yadda muke idan za a zuwa yaƙe mu ba mu da ƙarfin da za mu tari sojojin to mukan yi wani abu da ake ce masa gwalalo sai mu yi haƙa mai zurfi mai faɗi tsakanin ganuwar shigowar garinmu da kuma inda mutanen suke tohowa za mu yi rami ne mai haƙa rami mai zurfi kuma mai faɗi ta inda ba za su iya tsallakowa ba idan kuwa suka ce za su shigo ramin kafin su hawo tudun da muke to mu kuma sai mu ta ɗaukar su da kibbau saboda haka yaƙi dan zamba ne muzala ya ce wannan shawara haka ya kamata saboda haka kafin su so ku zo mu kewaye madina da wannan haƙar muzala da kansa da shi ya fara ɗaukan wato abin sara annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai suna yi suka yi dogon mai zurfi ramin kuma mai faɗi kafin zuwan ƙurayshawa annabi sallallahu alaihi wasallam da musulmai duk sun gama kewaye madina da wannan ramu ko yanzu ka je madina ka ce akai kai al-khandaq inda akai wannan wato ramu inda mutanen maka suka to akai wannan dogon zurfin a kusa da wani masallaci da ake ce masa masjidul qiblatain anan khandaq yake aka ga irin zaru wato yanayin a lokacin yadda madina take a can tudu da kuma zurfin ramin da ake haka suka zo lokacin da Abu Sufyan da ya zo da sojojinsa sai ya tarar an yi wannan an wa ganuwa wannan dogon zurfin sai ya ce kai wannan tunanin ba na laraba ba ne ba mu san wannan tunanin ba don ba yadda lasi su tsallaka ko kuma za su shiga ga ga musulmai suna sama suna kallon su tun yana tudu da makaminsa kai kana ƙasa da zurfi ai kafin ka cin masa ya gama da to haka sai suka zauna a gefen madina a bakin ramu suka yi kwana da kwanaki kusan kwana 20 suka yi a wajen sun yi tafiya suna neman hanyar da za su iya su shiga wannan lokacin da ake wannan abun annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai duk kowa ya bar gidansa an zo ana bakin boda wajen yaki a wannan lokacin a ranar da Allah ya tashi tarwatsa su sai Allah ya turo da iska da guguwa da ƙura iska mai ƙarfi saboda sun yi Saboda wannan iska ta tafi kakkare ta tare su, ƙura ta tafi zuba da su, haka wasu ta suka sa musu kare ta guda mai barka. Allah subhanahu wa ta'ala ya tarwata su ba tare da mai ba. Inna la yaqulu radiyallahu alladhina kafaru bi ghayrihim lam yanalu khayra. Kafa Allahu al-mu'minina bil-'adl. كان الله قويا عزيزا Allah ya mai da kafirai suka koma da bakin ciki da daɗewa da samu abin da suke tsowa Allah ya yi ya yi ya yi ba a wannan lokacin sai aka samu saboda gadin su da yake da tsayi sai ya zama har an nan bai isa bai isa sallah ba kana a tsakanana gaba a ƙarƙashin wannan inda za mu yi aya annabi ya yi sallar asar lokacin da wata rana ta wani da wani bata eh an bi wannan shi ne bisa ɗauko a cikin tuba na hadisi rabi wa suna sina hamsin da wani an jabir bin abdullah da kan sahabu na abdullah bin abdullah shi ya wato hadisi yake cewa an umar bin khattab ja'a yawm al-khandaq sayyidina umar bin khattab ya zo wajen annabi أرادت أن يوثق ولاية البلد بعدما غربت الشمس ولوكة الرانا تابعت جعل يشوف غبار الريش سيسيرنا قويلين كأشر إذن كساك الريشاوة إذن كذا أنت سلاسيرم وقال يا رسول الله ليكفي وانا ذاك سيكة أنا مسيرما جمعنا ما كنت أصلي العصر حتى كانت الشمس تغرب yace ana wajen kurai cewa Allah ya tsire musu ya baki Allah da kirle sallar lasar ina gabawa rana ta baki rana ta can lokaci ne da kirle sallar sallar lasar tab da baki rana ne sallar lasar
فقال النبي صلى الله عليه وسلم ثم زال يتمس والله ما صليت ولا والله ما صليت جابر سيدي والله ما لك سيدي ni la san ma ma ko wa da kai kai dabda rana la ta ni ga rana ta wa ni ba za mu masalan jiwon da sai da san ma ni ba قال جابر قمنا إلى البحار سيما ذلك تاشم جاء قوال ولا قوال ولا نقول يزيما تشبه البحار البحار تنور وجيري wanda yake a cikin gwamnati da wani gwari ne ya rami sai ya ci sai mun kukunan wata babba a manzan Allah ya yi alwala da salatu da yi sallah wata babba na da adami ya ci kuma da muka duk su sallah umar ne kadai duk da rana na ruwa shi kuma a rafi mai wani sauran sa ya ce sai mun kai alula a tafiya da rula mun ba mun kai alula wasallar al'asara ba da ma ƙarfafa shams annabi sallace musallar asar ya ce rana ta wata ne bayan rana ta wata annabi ya musallar mai sallar asar kuma sallar ba da al-maghrib bayan ya fitar da nasa sai ta da kuma akai sallar maghrib kaga wannan hadisi yana nuna ma kenan sallah a tsara ake yi a lokacin da baka yi la'asar ba a kuma da ba ta yi to ba garba za ka yi sai ka fara yin la'asar ne sannan sai kai sallar magariba a yadda ya zo a wannan tsari na wannan isa kamar yadda ta zo wato a cikin suratul azab haka manzon Allah ya yi sallah yadda jabiri kawo wani dinnan kufar shi ma ya zuwa yake kuka wajen annabi cewa tabda halata hadin samu yana a ƙarshen da cewa ka yana zaki saboda sun shirantar da saboda a lokaci idan na rasa kusa da kuma za a iya samun farar cewa ka sun tsaya suna gani na misali shi a lokacin masu karfisar da turuwa koyon kaya da kusa kuma da kuma da cewa idan akwai lokacin yaki to ga yadda za mu sallar معروف سمعت غزوة الأحزاب أخذت غزوة الأحزاب فأسوقت آية في المجلد إذا لم تكن كتياجي وقاعد لهم الصلاة لكن وقاعد سمونا أقول شوف الله يسوق شباب إذا لم تكن سرور يفعل ممكن ياجي يفعل ولو كنت سلا يكفي سأل الله يسوق الله يفعل معك وسوشيك ورموك harun wasu kawata su dafi su tafi su sana wani sanu ba sai su daji sai a yi sanar harba ta don annabi annabi ya su sana yadda ake yi kashi biyu za a yi zama cewa da abubuwan da wata mai ruwan da suke suna rami ana kallon su sai sabai su sanar sau idan ya wuce saurin da ya yi shida ko ya nawa idan an tashi sallar liman da yana gaba na yana sallah sai ya ja sallah kowa ya kara shi idan ya zama wanda ake fuskanta in al'ubra ne inda abokan zawo suke al'ubra ne to sai liman ya sallah raka a farko idan an taɓa rukun shi a kan rukun da ya yi tsohon farko da laifi daga farko ko na nuna idan aka ce sun an zawo ne mana hannun kowa ya tafi sassan ne mai yanta musu jada ya ce allahu akbar tsohon farko sai su si jada tare da shi tsohon baya sai su tsaya guda alaƙi suna kallon a wajen gaba ana su ba su su jada idan ana ga dabbawar da su jada ya zauna ya sake su jada idan aka miƙe na ka ake miƙe na tun da ƙasar ake a wajen sun da aka sun da wajen na ka ake yaƙi kaga da aka miƙe na ka aka miƙe idan ya miƙe zai ga wani kanawa ta biyu a waɗancan da ba su yi sujada ba sai su yi sujada su saboda duniya su yana su zauna sai su yana sai su yi sannan sai da mai ci gaba da raka ta nawa kenan da biyu a lokacin da ya miƙe kafin liman ya ci gaba da karatu sai a yi canji na gaba su baya baya su gaba tsawon da suke sujjada da rana ta sai su yi baya wanda musamman su sujjada da rana kuma sai su yi gaba kuma ne sai a yi raka a jin su ma idan an tafi sujjada sai wa'ancin sauran rafi sai su tsaya a kai kaga su bayi sun yi sujjada da rana ta raka kuma su kuma yin nan musu ba wanda su ma sai su samu kwallon yin sujjada da rana idan aka zauna da mutum ya fi karfara ce su wayancin da musu sujjada ba sai su sai su zauna tun da zaman ta ya ya na karfa wa kuma ba idan aka yi sujjada kuma sai a sami mai kowa da kowa ya wannan in ya zama a mutuka ba suna gaba yadda kuke yi kula idan kuwa a mutuka gaba a wani waje suke can dukiyar kwatarai su kuma ga yanzu baya da ruwa garki suka sanar furuci sai neman annaba ka ce ja mutane sallah sai a wasu suna tsaye suna kallon amuna sai neman ya zo ya ja su sallah wasu tawaga ta gudu idan ya yi rana ta farko ya tashi harata ta dutse tsaya su wayannan da suka zo sai zama da shi ya raka farko sai su ci koraka daya da kansu su ta yi yaji sallama liman yana tsaye in suke sallama sai su tafi inda wayancan suke gadi sai su tafi gadi su da ba su zama ba sai su zo sai su yi kafara bayan nan sai a nabi ci koraka daya ni ci koraka daya zai zama tayya sai ya saurare su sai su ci korata sai su zo na sai an yi salama tare su ba bitin salama gani a lokacin da ake wannan a sun da wannan hukuncin ba shi isa sai da suka bari lokacin rana ta faɗi sannan sai aka yi sallar na mai sallar suna asar sannan yanzu sallar idan idan salloli biyu suka haɗa lokacin da ɗaya ta lokacin da ta ke lokacin da su za ka yi su ne a gire za ka fara yin wadda ita ce ta farko da asar na sai ka yi gaba wannan a yanayin tsoro ba a yi wanzu hukuncin ba a irin mutum ba ita da asar da ayoyi na mutum sai ka sa da kowa ta gaba yanzu a kan da ke ba da gobe wani abu ya hana ka ko ka manta ko kuma bacci ya rufe sai yanzu da za a yi magariba an tara sauran magariba sai ka tuna da rasa kai kuncin kana shi ne za ka yi gini sallar magariba nan ba wa kuncin biyu ko kuma yadda ba rasa kai na asali ba ana magana da ganganci ba mantuwa ka manta ne ko ka yi wacce ka farka ko ka na jan rubutu annabi ya kawo wata ta'ida koyar da sai guda biyu manzo na yake cewa la qimatu sala la salata illa lati qimat idan aka tada sallah ba a yadda ke wani sallah ba sai guda ba a yadda ke wani sallah ba sai guda ta yi ba ka yi da sabbin kamar suna wata yara sarfa kuma ga ta tare da magarba ba ta da wata mutuwa ba za ta yara sarfa ba shi zai ke magarba ba za ka kai to idan ka yi magarba ta da mutuwa aka sallar sun kuma ka koma ne da sun ke da sarfa wannan abu su fara su wasu fara su ta ce za ka yi magarba tare da neman idan an sallar ne sun ke da sarfa sannan sai ka sake mutuwa ba da ta jara can abubuwa ba ta da cewa ba a yi wasu da ba za ka ta isa da nasa da wasu da wasu malaman da suke su idan aka ta da mutuwa ba ka yi nasa sai ka shiga tare da limin kuma ka tayar ka biyu su da niyyar da asa su suna mutuwa su suke zama ta yi nasa gama aka sallama sai ka cikin wata aya kayan mai gina da asasa na sai ka tare da kama kuma da ke wani malamai sun yi da abin da ya da abin da ya tsari wannan tsarin ba a yi sa saboda a hadisai da ayoyi sun sun koyi shi wannan an baka labari ne tsarin idan kuma salloli da sun wuce ga za ka rama to a jira za ka wannan sun yi wannan sun yi yadda yake shirya ta wannan hadisin wato yana koyar da kuma kuma da yawa cewa idan akwai sallar sake ba lallai sai ka ta lallai sai ka ta kuma ka bayar da kusa bayani a nan mutanen mutumin da yake biyan sallar shi ne wanda ya manta koyoci shi ne wanda nasi za a ci wanda bacci ya ɗauke ki ko ya manta yi sallah ba sanda ya tuna abubuwa sannan da ya rubuta zai bayan waɗannan ba a baka damar kana sanadikin ko kasuwa ko lissafi ko wani yana da sallah a lokacin da yanzu kawai ce in ka yi wa ba in za ka ce kara kana yi ba in dai mutum da gangan da gangan da bari lokacin sallah in za ka ce kara kana yi ba malikiya wasu ce ce kai inda ba za a taba ce kai shi ne ma sai ta ce malikance idan aka samu wani da sakaci ya yi shekara da shekaru za a ce ba wadanda yana musu da ba kawai su kudi sai ya kakanci ya zama baya sana yanzu kuma ya tuka ya ka tuka duk wanda sallolin da ya yi malikance zai ta yi sallar don a sa ta zuwa yau zai sada a zafi tare da shi na sai ko wani fitan yi sai a sa ko kwana ko ko ko kwana ko ita ba su koma baya ta ana musu sai ko koma gefe sai a sa ko kwana ko ita kare raka a wuri mai sada ne da ta kwana ta raka a wuri mai sada ne kwana sai kwana ko yadda aka zo aka ce sannan ta ranar da ta jan na sai kowa ya fara mota idan ba ka rawa da kusur da aka sa kullum na wani suka ce sai ya kai lokaci a kankansa zai ci a iyakun su cewa ya zama da wannan punishment amma za a karba za a karba amma an ja masa kuma yana cewa sai ya yi ana gani haka yi ta aka baliya da shi amma da ƙa'ida wanda ya kasance ya sanda yana karfi wanda ya mutu a kuma ya wuce amma mutum da gangani sanda sai da yin su ya karfi ta ce haɗa da sanda ta biya kuma ya yi su ba da mutu ba Allah ya gada ma da ya wuce yana daga cikin da suna da zama gora cewa
Kamun magana a wasan.
ko ka tuna yanzu ka tuna kana yin alwala maimakon ka gabatar da la'asar idan za ka ta da la'asar saura minti biyu rana ta waɗi ba zai yi ka gama la'asar ba ko kuma saura minti ɗaya ba zai yi ka gama la'asar ba sai ana kiran magarba suka ce to sai kai magarba a nan jerantawa ya saraya sai kai magarba sannan kai la'asar saboda magarbar lokacin da ɗan ƙanƙani ne haka wasu malamai suka ce sannan ya halatta don azzalimi ya yi ma zalunci kai masa addu'a mara kyau tun daga sayyidina Umar ya zo yana tsine yukurin shawa annabi bai ce masa a bai ka daidai ba tun da sun hana shi ya yi sallah kan lokaci ba laifi ba ne don mutum ya zalunce ka ka ce Allah ya saka mu ko kuma Allah ya la'ance ka Allah ya nisanta ka gaba irin wannan ba laifi ba ne amma da za ka yi afuwa an fuso ya halatta mutum kuma ya rantse ko da ba a nemi rantsuwar ba kun ganin annabi sallallahu alaihi wasallam da sayyidina Umar ya zo ce masa ya ma'aikin Allah da kyar nayi la'asar dab da rana za ta wadi sai manzo Allah ce wallahi ma sallaitu ni wallahi ko ma sallan ba wannan rantsuwar ba wai nema aka yi ba kuma na bai bukata sai ya rantsu kamar irin ara am yake cewa ara shine mu ma muna yi wannan wani ka zo eh wallahi na kaga ba neman karanci yake nema su irin dan arashi din nan ne to shine irin wannan ba laifi bane baya daga cikin abubuwa na laifi kuma hadisi dai kawo kan wannan domin ka gane ne cewa ya halatta ko kuma ga tsarin da shari'a ta zo in sallah ta wuce babu fadl salatil jama'a wa wujubiha wannan babun kuma zai magana akan falalar yin sallar jami'i da kuma wajibcinta wajibi ne yin sallar jami'i ga namiji namiji wajibi ne ya jami'i bayan wajibcin kuma tana da falala wannan shari'a ta musulunci wato tana da wani wato tanadi da ta yi wa musulmai abinda zai ƙara musu daraja da falala a gaban Allah musulunci ya tsara cewa ibadoji akwai ibadar da ake yi a tare ba mutum ɗaya ba wanda musulmi suke haɗuwa su yi zumunci su san juna su yi shawara a cikin al'amarinsu yana daga cikin wannan shine sallah ta jami'i tana ba da damar a tattauna wani abu ya same shi gidan wani an yi kaza an yi kaza a masallaci ake sanarwa a san yadda za a tattauna a warware a tattauna cewa za a yi auren wane wane zai aurar da yarsa wane an masa rasuwa a masallaci duk ake wannan sanadiyar haduwa jam'i da sallah shari'a ta ba da wannan damar ne saboda akwai amfani mai yawa a ciki akwai fa'ida ba zai kirgu ba a masallaci haduwan nan ana a sallar ana koyar da jahili wani abin da bai sani ba ana taimakon wanda yake kuma ba shi da shi kuma yana tausasa zuciya wani zai zo sai ya tarar cewa ga wani wanda zai zama cewa ba shi da lafiya shi ya fi shi karfi amma da shi yana sahun gab sai ya ji cewa ciwon da yake jikinsa ma shi mai sauƙi ne sannan jam'i yana nuna girma da ƙarfi na musulunci kuma yana nuna yadda ake tsaida wato alamomi na shari'a farkon irin wannan taron shine taruwar sallar jam'i a masallaci taruwa ce ta mutanen da suke misan ɗan unguwa guda nan unguwar da nan gidan da can gidan da can sai a haɗa wannan masallaci sai a yi jam'i a yi sallah a kullum mutanen unguwa sai su haɗu a masallaci su biyar suna salloli guda biyar wannan yana jawo wannan ya san wannan wannan ya san wannan a masallaci sai wani ya ce ni sabo ne na tare kwanan nan a gida waje kaza suna na kaza ne kaga yan masallaci duk an san shi a wajen masallaci ake gane cewa akwai haɗin kai domin idan an samu wa a ce wane ai in an sallah zaka ji liman ko mamu ko kuma mai kiran sallah ce wane wato an masa rasuwa an yi rasuwa gidan wane za a yi jana'iza karfe kaga duk na in masallaci sun sani bikon a ce sai an je gidan wani an sanar can can amma zuwan masallacin sai ya zama cewa an haɗu sai kaga an ɗunguma a'a mun samu labari wani ba shi da lafiya to haka sai kaga an tashi daga masallaci an ɗunguma an je an dubiya da masallaci waje ne shari'a ta tsawaraka a masallaci ne ake taruwa a yi sallah sai a samu ladan haɗuwa da jami'a hadisin farko a cikin babu malaiti an abdullahi haka ne ko an abdullahi bin umar radiyallahu anhu sai wanda suka yi imani da Allah da ranar lafiya masu rayawa da sallah da zikirai da karatuttuka saboda ka taho kai sallah a cikin jami'i ta dara kai sallah ka kai kadai da daraja 27 daraja 27 kaga wannan hadisin wato yana yana nuna mana falalar sallah a cikin jami'i ta ɗara sallar mutum shi kadai domin su jama'an nan akwai fa'ida wajen haɗuwa ka haɗu da wannan ka haɗu a wannan a kai kanka da kake zuwa sallar jami'i kana lura da mutane akwai wanda a kan kanka ka san ka lura da shi yana da bukata kai da shi za ka bi shi gida ko kuma a masallacin ko kai haka sai ka ka ɗan samu wani abu ka sunna masa ya ba ka zo masallacin ba ko da baya zuwa masallacin ba za ka san wannan yanayi ya jawo za ka ga wani zuwansa masallaci ya jawo yana ɗan samun taimakon bayan Allah a wanda ba shi da ikon yi amma halartarsa masallaci tana ba da damar a taimaka masa tana ba da damar shi mutum ya taimakon sauraka akwai fa'ida wajen halartar sallar jami sauraka sallar jami ta ɗara sallar mutum shi kaɗai da daraja shirin da bakwai saboda akwai bambanci a wancan sallar mutum ɗaya da mutane da yawa saboda haka duk wanda yake barin wannan falala ta mai girma tana wuce shi lalle ya haramta wa kansa alkhairi da yawa duk wanda baya zuwa jin yake sallarsa shi kadai ya haramta wa kansa wato alkhairi mai yawa wannan hadisin yana sanar da mu falalar sallar jami'i yana gaya mana cewa sallar mutum ɗaya ladanta kaɗan ne in ka kwatanta shi da ladan sallar wanda ya zo yi sallah a jami'i za ka ga akwai bambanci mai yawa a tsakanin ladan mai sallah shi kaɗai da sallar wanda ya je cikin jami'i ka ga sallah lada ɗaya ko daraja ɗaya nan kuma daraja 27 ba wai lada ɗaya ke daraja falalar ko nawa aka baka in kai sallah to wanda ya jami za a ninka masu sun bakwai. amma ba laifi ba ne kai sallaka kai kadai sallaka ta yi ya halatta cewa aka yi sallar jami'in ta fi daraja ta fi lada domin a hadisin baya nunawa cewa wanda ya yi sallah shi shi kadai ba sallarsa ba ta karba ba ana nuna masa dai wanda ya yi jami'i sallarsa ta fi tasa daraja hadisi na biyu a cikin wannan babu an abi hurairata radiyallahu anhu abu huraira shi rawaito wannan hadisin Allah ya dada abu huraira kala yake cewa kala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce salatu ar-rajul fil jama'a sallar mutum ya zo ya yi ta a cikin jam'i cikin jama'a تضعف على صلاته في بيته أنا ننكاتا أكن سلة زي أكدنسا وفي سوقه كو أكن تنسا كو أوفيس تنسا ذا أننكا مسلة ذو جمعي خمسة وعشرين ضعفا ذا أننكا مسا ننكي عشرين دبير idan mutum ya yi sallah a cikin jami'i ana ninka masa wannan sallar sama da ya sallarsa a gidansa ko a ofisinsa ko a kantinsa ninkin ishirin da biyar. Wadalika, sai manzala ce baran muku bayani dalla-dalla ku gane cewa sallar jam'i ta ɗara sallar mutum ɗaya halala da lada? Manzala ce annahu iza ta wadda idan mutum ya yi alwala fa ahsanar wudu. ya kyautata alwalar ya yi ta cikakkiya bai ballam'a ba sun makaraja ilal masjid sannan ya fito bayan ya alwala ya taho masallaci la ya khurijihu illa sala ba abin da ya fito da shi tsawowa masallaci sallaci ta fito da shi ba wai appointment ne da shi da wani ba za su a sallace ta kawo shi masallacin ana ganewa ba abin da ya fito da shi ya taho sai wannan sallar sai manzala ce lam ya hutu hutuwatan duk taku ɗaya da zai yi illa rufi'at lahu biha daraja Allah zai ɗaga darajarsa a matsayinsa a wajen Allah duk taku ɗaya darajarka tana ƙaruwa duk taku ɗaya darajarka tana ƙaruwa wa hutta anhu biha khati'a kana ajiye kafanka kuma sai akan kare ma zulubi ka daga sai a rubuta ma lada ka ajiye kafar sai akan kare ma zulubi hawa masallaci wani ya ne ai har ka zo masallaci Isa kaga wanda gidansa yake nesa da masallaci ya fi samun ladan taku. An samu su sabon manzo Allah. A can suke kusa da Kuba, guwar Banu Salima. Suna tahowa masallacin Annabi sallah. Ku duba Kuba kilomita shida ne zuwa masallacin Annabi. Ko biyar. Daga can suke tahowa su zo masallacin Annabi sallah. Sai suke ganin cewa suna yin dogon zango. sai suke shawara cewa kai bari su sayar da gidajensu na can unguwar su dawo gefen masallacin annabi su yi gida domin su dinga zuwa masallaci da wuri sai labari ya kai wa annabi sai annabi ya fito sai ya ce musu bani salima diyarakum atharukum tuktabu lakum ku banu salima na samu labari za ku sai da gidajenku ku dawo nan ku sayi sai ya ce ku zauna a unguwarku diyarakum ku zaman ku a gidajenku atharukum tuktabu lakum ku sani ba ai dittaku ɗaya lada ake rubuta muku dittakun da laku daga gidanku zuwa masallaci a rubuta ma lada kana ajiye kafa kuma akan kare masu sai suka ce a ba mu san haka ba sai dai shi ko wanda yake kusa da masallaci ladan da ya bi ka samu shine gashi a gaba wanda gidansa kusa da masallaci kaga zai zo da wuri in ya zo da wurin kenan wani dan yana kusa da masallaci sai sai an tada ya kama zuciya shi falalarsa ta zuwa da wuri shi kuma kun jiladansa mazala yana ce mana abin da ya sai sallar jami'i ta fi lada shi ne saboda duk taku ɗaya da za yi za a ɗaga daraja ka kana ajiye kafa kuma kan kare ma zunubi fa idza salla idan mutum ya zo masallaci ya yi sallah, lam ta zalil mala'ika tusalli alaihi ma dama fi musalla, idan aka ga masallar, kana zaune a wajen da ke sallah, su ko mala'iku sai su kema addu'a. Addu'a za a kema, zala ce idan mutum ya yi sallah, lam ta zalil mala'ika tusalli alaihi, mala'iku za su yi masa addu'a. ma dama fi musallahu mutukar yana zaune a cikin masallaci inda ya sallar suna cewa me mala'iku za su ce Allahumma salli alai ya ubangiji Allah gongoje wannan bawa naka Allah ka yabe shi ka so shi Allahumma ighfir lahu Allah ka gafarta masa zanubansa Allahumma arhamhu Allah ka yi masa rahma haka za su zauna suna tema har sai in ka tashi ka fita in dai kai sallah kana zaune haka zauna kana ta tasbihi ba ana ta tasbihi wani ma kuma zai zauna yana jin karatu sai sallar kamar yanzu muka yi magarba ga kowa yana zaune to malakun na yanzu suna yi mana salati mutukar baka tashi ka fita kana fita sai su tsayar da salati sai ka dawo da ka fita alwala ta wurare ko wani abu sai wannan gafarar da suke nema sai fita in ka dawo sai a ci gaba haka za su zauna su tema suna cewa Allahumma salli alai Allah ke musu salati salatin Allah shine ya yabe ka in Allah ya yabe ka ku ka huce ka dace yace kai mutumin kirki Allah ya kalli malaiku ce kun gaba na yana zaure masallaci ina jin dadin wannan kaga Allah ya yabe ka wannan kadai ta ishe ka sannan sai su ce Allah ka gafarta masa Allah ka yi masa rahma wala yazalu fi salatin man tabara sala za a yi ta rubuta masa ladan sallar mutukar ya zauna yana jiran sallah ko yanzu kun ga mun zauna muna jiran sallah mu gama karatu a sallar me isha'i to ladan isha'i yanzu ana ta rubuta mana dan sallar muke jira ko da ba karatu ake ba ka zo kai sallar magarba ka zauna to za a yi taima wannan salatin kuma za a ta rubuta ma ladan sallar isha ladan sallar isha idan ya zama sallar isha kuna yin ta aminci goma a gama to daga sanda kai sallama daga magarba daga nafila ka zauna kana jiran isha minti goma nawa ne har zuwa kiran sallar wannan ladan za a ta rubuta ma a ta rubuta ma ta rubuta ma har sai ka tashi ka fita daga masallaci to wanda yake gidansa kusa da masallaci zai samu wannan falalar yana jiran sallah ya zo sallah ta wuri ya riga ka zuwa ya riga ka zuwa ya zo sallar magarba tun kafin a kira wuta to sai a tarbuta masa sallar magarba sallar magarba sallar magarba sallar magarba ladan magarba a tarbuta masa in yayi sallar kuma a rubuta masa ya zo ci gaba da zama kaga kai baka zo da wuri ba sai ya fi ka samun wannan falar kai kuma da kake nesa takun da kake yi adadin takun da kai ka zo masallaci adadin ladan da zaka ci duk taku daya kana daga kafarka sai darajarka ta karu a wajen Allah kana ajiye ta sai akan kare mazini har ka zo masallaci sai ga wani yayi taku 50 kafin daga gidansa zuwa masallaci kaga an kankare ma zunubi 50 an rubuta ma lada 50 wani ku gidansa ya kai taku dari na san wani bawan Allah shi ya tashi sau tun da wannan hadisin da kailaka yake hankula yake towa ba ma sauri zai fito da wuri kafin lokacin sai kuma ya dinga tafiya sadab sadab saboda takun ya yawa baya yin sauri sai takun ya yawa saboda haka kaga kankaran zunubi da yawa tarin lada da yawa yana daga cikin falalar Shekul Islam Ibn Taymiyyah Allah ya masa rahama yake cewa wanda zunubi yayi mai yawa wanda ya san ya tara zunubai da yawa to ya dinga zuwa ya zauna a masallaci yana jiran sallah ka zo ka zauna a masallaci kana jiran sallah domin manzo Allah ya ce wanda ya zauna yana jiran sallah ga malaiku za su dinga cewa Allah gafarta masa Allah ya masa rahama yace kana yin naka istighfarin malaiku suna taya ka da nasu sai ka ga an kankare ma zunubi su tunda ba sa saban Allah da abin da suka roki Allah Allah ya amsa musu to wanda yake da tarin zunubi manzo Abdullahi Sheikhul Islam yace zo ya zauna a masallaci jiran sallah an yi sallah azhar ka zauna ba abin da yake in kana da wani abu ka je ka kafin a kira lasar ka zo ka zauna kana jiran sallar la'asar sai ke ta samu musamman irin ranar juma'a bayan la'asar lokacin amsa addu'a ne ka zo ka zauna kana jiran magariba ai taima wannan mala'iku su ta zabga ma wannan istighfar zuwa wasu lokuta sai kaga babu laifin Allah ya kar ya kan kare ma haka ce wal islam ya ce ce duk wanda yake da zulbai da yawa bayan istighfarin da yake dinga zama yana jiran sallah zuwa wata sallah wannan hadisi Imam Bukhari da Muslim duk suka rawaito shi kaga kenan wato wani zai ce can hadisin Abdullahi dan Umar ya ce sallar mutum a jami'i ana ninka masa 27 nan kuma 25 wani zai ce to wanne ne nan 25 nan 27 malamai suka ce wannan bambancin ba shi da wata matsala ga 25 ga 27 tunda an samu 27 ya ita haɗe mai 25 sau haka ladan 27 yanzu ci ake idan aka samu hadisai guda biyu suka ci karo sai a duba wanne ne aka faɗe shi a ƙarshe so haka mai daraja 27 shine magana da annabi yake kashi so haka ta cinye 25 yanan yin sallah a jami'i kana ta ta ta sha bamban da sallan mutum shi kadai da daraja 27 karka dauka wai ina ta sake min mutum karka dauka an kai sallah kai kadai lada ɗaya za a baka ba haka ake nufi ko lada nawa za a baka wanda ya zo ya jami za a ninka masa wannan ladan su 27 a sa za a baka lada 100 in kai sallah kai kadai to wanda ya zo yi sallar jami tare da mutanen ɗarin nan su 27 kaga zai samu mai 2,700 kai kana da 100 ba bambanci bambancin a bayyana yake to aka sallar jami'i kuma ana samun samun jami ne ka ɗauka sai ka samu rakawoyin hudu gaba ɗaya ana samun jami daga ruku'u na ƙarshe ruku'u na ƙarshe daga wajen liman liman ya ce Allah akubar ya yi ruku'u ita ce raka a ƙarshe idan ka zo ka kabbara kafin ya taso ka bi shi ka samu jami kuma ka samu raka. dan ya sallama sai ka ciko abubuwan da suka wuce ana samun ladan nan na jami'i 27 kafin liman ya ce assalamu alaikum ka zo ka tada liman yana zaune yana zaman tahiyya ta ƙarshe manzo Allah ya ce in ka zo ka tada liman ka kabbara ka bi shi abin da ka same shi kar ka zauna jira kuma yadda wani zaka ga ya zo ana zaman tahiyya wai bai san bai wai raka ƙarshe ce ko ko da rugowa sai kaga ya tsaya yana jiran in an miƙe ya kabbara idan an sallama ya koma gefe kayi wa kanka asara bawan Allah ka kabbara in ji annabi ka bi liman in kana zama ka ce attahiyatu lillah sai liman ya ce assalamu alaikum ka samu jami'i wannan daraja 27 ka samu raka'o'i ne dai baka samu ba sai ka kawo su an fahimci maganar amma ka daina tsawa gefe wani ma zaka ga ya kabbara ya budin ya zauna tayya sai liman ya ce assalamu alaikum wai shi ma sai ya sallame wai yana waige waige kuma yana neman wani waye sa ka an kawo ma wato daraja 27 ka watsar da ita shi sa manzo Allah ya ce mana duk wanda ya tafi sallar juma'a annabi ya ce wanda ya yi sallar juma'a sai ya tada liman a- a a cikin ruku'u na na raka'a ta biyu manzo Allah ya ce ya kabbara ya bi shi idan yayi sallama ya ci ko raka'a daya ya samu juma'a sai annabi ya ce idan ko ka zo sallar juma'a ka tadda liman ya dago daga ruku'u na raka'a ta biyu ka kabbara ka bi shi in yayi sallama ka tashi ka kawo raka'a hudu ka mai da ita azhar saboda baka samu jam'in raka'o'i ba an fahimci maganar ba a ce ka karkade da tuma ka tafi wani masallacin ba asa haka muke da mun zo mun ci rana zaman tayya sai ga mutum ya juya sai ya tafi wani masallaci annabi cewa ka kabbara ka bi shi in yayi sallama ka mai da ita azhar ki an gane ba sai ka tafi wani masallacin ba yadda ya kamata a yi kenan ana ganewa saboda haka ita sallar jami'a bayan Allah tana da halala da daraja sannan yana daga cikin sirrinta tana taimakon waɗanda suke masallaci yau mun ga alai tashi alai yazid alajuwa ne tun muna sallah tare da su ta san ranar da za ta yi muku amfani wannan shine ranar da aka ce an mutu gaba an tashi a tsaya yake wuce mutane su faɗi da wasu da lafiya lokacin da aka wuce bin sarai kuma bin da shi na jin sai wani bin sarai wai min kula wa mariku ba wanda zai shiga aljanna sai ya kuɗi kan wuta amma ya danganta da wani wani zai san ya wuce duk wuta wani zai san to wani ranar aikin nan idan aka tsallake siratin kira shi ga aljanna na gaba to kuma ba mai shiga ba sai an jira mu shi kadai Allah ya wuce shi zai ba shiga aljanna ana tsayawa a wani wanda ake ce masa a wajen jira ta je wani mafi su ba bayar a wajen da ake ba za ta yi jira ko da ake ce masa reception reception ko wani ko ma mai ne za ku tsaya wa kuma jira ana ana tsaya wa wuri ana jira don haka hada a wajen mutane da suke zuwa masallaci ne kagawa da kagawa da kagawa ne ana kabin na ana jin domin kuma da ya taɓa kwanan yaka ɗan aljanna sai a cikin na mara mana da wani yanzu a ɗauke shi sai a kawo sunansa ba da muke masallaci shi muke sallar asuba a da shi muke juma'a ai karatu da ake da rana a sabon mai ina ganin sa masallaci yana ina baya nan ko yana wajen ɗayan gida tsara ta ba waɗannan da muke tawa a masallaci sai su ce ya koyi kai sai ana magana da Allah wani da shi muke sallah masallaci ne zai sallah asuba da shi ne kuma ga shi mutum wannan zamu shi da zan buge shi ba tun da ba na musu yana da yau da kuma ko Allah da karanta da rama da babu jiki ko shi ɗaya daga cikin na ba ku na ma ku ci ba ka waya za ku yi ba zai gina ba ta kowa wuta a zuwa na wani waya za ku kawai kafin gida wani ala ya sanar da mala'iku musa cewa wani zai zo neman ceton wani ku ba shi ba ka shi da yake cikin ko za a sanar da shi wa'in wani ne suna neman ba kuma yi ma sai a kuma sai ka gyara wani sai dai wani ma a ce a ne ba ta kuma ba ko wani abu ne ba ta an kura kuma ne kowa sai da ke tunan wanda suke sallar da ne kun ga amfanin sallar da ne yan uwan da ake sallar da ne tare da masallaci suna tunawa da mutumin da suke sallar da ne nan tare da suna tunawa tare da kaga yana da shi sirri a nan sallar da ne wannan falalar me hukuncin yin sallar jihar wajibi ne na ko a yi shi wajibi ne sai ya san zama idan ba wata lafi wanda za mu ji hadisi ko hadisi da malamin kawo wanda da shi malamai suke kafa hujja na wajibin sallar jihar irin shi akwai abdullahi bin kumri martu sahabu mai zamanda makawo baya gani shi ne wa ana kan kiran sallah ta asuba kira na biyu wata rana ya ce zama ni ne ka kuma kawo daga gida na kafin su masallaci yanzu ana cikin damuwa akan yi ruwa da kushaki cikin karatu galiba da jagora zan yi yin sallah a gida da sai na zo sallah da ne su kusi wani hudun na kai za ka yi sallah da gida ai ya tashi ya kuma sallah mai shi da rawar da ce idan ne da mai mai kiran sallah ya kiran sallah kana duba yanzu ina duba ba ana kiran sallah tana zuwa ne ce ba ake shekaru wani sallah wanda ya yi nuna mana idan ba kawo ba shi da ɗan jagora ga tudu ga cafi ga ruwa an ce ba sai ya zo sallah yin ga kai da lafiyar da idan ka akwai wanda ba sa zuwa a lokacin da Allah ba sa zuwa masallaci sai da cikin zala a sai yana da cikin kwakwa mafalin kakaro zala yake cewa da kada a mun akwai shirin da na yi duk lokacin sallah yi ka kira sallah a tsarin kama sa wani ya mutane sallah ni kuma ero wasu tawaga ta musulmai isa su ero kirare da kara da kuma gidajen mutanen da suke sallah a gida mutum na musu duk kuna son su ne mafiya yi niyya ta dole sai ba da wasu da cikin da aka yi wani wannan ya ce ya yi mutum wani lallai mai haɗari a nan mutum da zai dinga yin sara in ba ku duk da wasu ila wata kana da wasu ba ka da lafiya ba ko ba abin sallah الذي لا يكون يدينا بعض النار ربنا وقنا إلى كرم الناس سلك وتبع سلك وتبع سلك وتبع ولك وزلك وقوك زلك بكره لا ما كل الناس من أدبنا الناس Najeriya da ba ta kusa, yana ta Allah wa kuma tana kuma an zo rukuku na kan bin jaka rukuku aka ba su kana cin tsaune a cikin rukuku kunci ne mutu mutu ya zai wannan sanar da ni da kai kun zai hukuncin wannan me zai ɗauka a automatika ne me zai yi a wannan lokaci me zai yi a cikin na tambayi me ne ne zai yi a wannan lokaci idan ya fitar a ɗauke wuta ya zai ya sallama zai yi da sabon sallar kaga in kuma sai an sallar ta lalace din da bai san aya yake din da cikin da kansa ya yarda cewa babu sallah din da dai ba zai ci gaba yana man kardarun ruwa ba a kun sallah a sashi wani musulmi wani na gina na kullum ko ba mai laifi irin lanar liman ya faɗa cewa aka yi liman ya fita kowa yi malar su yi sa da ɗaya kai ko na gida su zama ga shi na gamu abin da yake gamu wanda yake waje shi zama ka an gamu a wajen ne kai kasashen da aka kira sallah ta jari gawa mace za su yi gawa ba ku sai dai kama masallaci sanarwa an kira sallah ko kuma a sallah a